inda aka fara askasa daular musulunci a ƙarƙashin jagorancin shugaban manzanni muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan tarihi ya daidai da sha biyu ga watan jun shekara ta 2016 miladiyar annabi isa alaihi salam idan tarihin ya inganta cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala yau ma za mu ci gaba da muka saba da tilawa da kuma bayani fassara gwargwadon hali da ayoyin da aka karanta don neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka watan da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya tabbatar a cikin hadisi wanda tabarani ya rawaito hadisin abadatu bin samit inda annabi yake mana ainihin abin nan albishir yayin da irin wannan wata ya kama ga al'ummar shi sahabbai tare da sauran al'ummar shi inda yake cewa a takun shahar ramadan watan ramadan ya zo muku ko kun san wane ne watan ramadan annabi ya ce shaharu baraka shi ne watan albarka in kana neman albarka yi kokari ka dage ya azumi azumi irin na zababbun bayi ba azumin baki da farji kawai ba gabanka idanuwa kun da sauransu yi kokari su yi azumi in kana son albarka yi kokari ka raya dararen wannan wata mai albarka domin raya dararen annabi ya fara bishara cewa duk wanda ya raya waɗannan darare na ramadana to zunuban shi kurakuran shi ne za a gafarta mishi watan ramadana wata ne mai albarka hatta cin abinci a ciki Allah ya keɓe cin abinci a ciki da wasu ainihin abubuwa keɓantattu wanda babu su a cikin sauran wata ku duba irin abin da ya faɗi a kan sahur ya ce ku yi sahur bayan Allah lallai a cikin sahur akwai albarka sannan kana sahur kana addu'a Allah zai amshi wannan addu'a da yardar Allah subhanahu wa ta'ala sannan yin sahur tare da ɗaukan dogon lokacin da shari'a ta shirya kafin a yi buɗe baki shi da kansa wannan yana da fa'idoji masu yawa ga ɗan adam wanda ya samu ainihin shekara guda yana ta ciye-ciye ya tura wannan ya tura wannan ya tura wannan wani ya fita wani ya makale wani ya zama fauzin wani ya zama menene a cikin wannan wata cikin yardar Allah ta hanyar bin waɗannan ƙa'idoji Allah subhanahu wa ta'ala yakan raba mutum da cututtuka iri daban-daban albarkatu da ke cikin watan rababana ba za su iya ƙididduguwa ba babu kuma wanda ya san su sai mahalici Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ce a saumuli azumi nawa ne wa ana ajuzumi ni ne zan yi sakamako da irin abin da na so in yi sakamako a kai shi ma'ana sallah azumi da zakka da sauransu abubuwa duk abin da azumi allah maɗaukaki ya faɗi irin sakamako irin lada irin mene da ya ce amma so ban da azumi saboda haka alherin da ke ciki ba ɗan ƙanƙan ba ne ya ce kuma ya bisha kuma allahu fihi bi rahmati a cikin wannan wata barka Allah maɗaukaki yana lullube ku da rahamar shi rahamomi iri daban-daban wanda dukke neman rahamar ubangiji ya yi ƙoƙari ya yi amfani da wannan wata irin yadda manzon rahama wanda aka ce mai koyi da shi ya yi amfani da shi tun daga sahur har zuwa buɗe baki buɗe bakin da shi da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanai akan irin alherin da ke ciki irin albarkar da ke ciki da sauransu musamman annabi sallallahu alaihi ya kwadaitar da cewa a gaggauta ainihin abin nan bude baki kuma ya ainihin bayyana irin alherin da masu gaggauta bude bakin nan suke samu ya bayyana mana salo na wanda ke neman albarka da kiwon lafiya da sauransu hanyoyin da zai bi a wajen buɗe baki duka wannan annabi bai bari ba sai da ya bayyana mana so rahamar da cikin wannan wata na da yawa ka ya kai mai neman rahamar ubangiji ka tashi tsaye ka tambayi irin yadda annabi da sahabbai suka raya wannan wata suka yi amfani da ainihin gabansu a cikin wannan wata da dukiyoyinsu domin kwashi irin wannan habasa annabin rahmanallahu alaihi wasallam ya ce kuma a cikin wannan wata ake ainihin wato sarayar da zunubai kurakurai kamar yadda bishiya wadda ke kadewa idan lokacin abin nan bazara bazara ke cewa ko ko kaka yayi ku ga bishiya ta kakkade kamar da dai ba ta da rai to haka Allah subhanahu da ke raba bayin shi waɗanda suka tsare azumi kamar yadda ya umarni bisa ainihin koyarwar manzo kuma ya yi da kyakkyawar niyya yana neman lada a wurin Allah subhanahu wa haka Allah maɗaukaki ke raba bawa ainihin zunubai wato raba mutum da zunubi alherin da ke ciki ba ɗan ƙanƙani ba ne ba ka sani ba watakila a cikin wannan wata Allah zai amshi rayuwarka ko kana gamawa ka gama an raba ka da zunubai kankare maka zunubai to ainihin mai rage kenan Allah bai zalunci saboda haka kai tsaye cikin yardar Allah sai cikin rahamar Allah da yardar Allah muna kyautatawa duk wanda ya samu irin wannan cikawa wato ainihin samun aljanna annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yace wa yastajibu du'a Allah maɗaukaki yana amsar addu'a ma'ana wata Ramadan wata ne na amsar addu'a saboda haka annabi ya kwadaitar da yin addu'o'i a cikin shi musamman a ainihin tushoshi daban-daban a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka da mu yawaita addu'a sannan ‘yan uwa musulmi yanzu rullahu ila tanafusikum fihi Allah yana sa ido yana dube tube na rahama zuwa ga irin gogoriyo da ainihin wato rige-rige da kuke yi na wajen ayyukan alheri a cikin shi ciki har da tattaruwa a ɗakuna daga cikin ɗakuna na Allah wato masallatai domin tilawa da kuma bayani da dirasa na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma cikin wannan wata ne Allah yake alfahari da ku ku ɗayan Adam al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga mala'iku to kayi kokari Allah subhanahu wata'ala ya ainihin abin nan nuna alkhairi akan ka ainihin wanda ka aikata mu kokari Allah subhanahu wata'ala ya ga alkhairi a gare mu ya nuna mala'iku alkhairin da muke samu wanda duk Allah ya haramta wa irin wannan alheri da rahama da ke cikin wannan wata to shi ne hakikanin za a ce ya yi asara a haramta wa ainihin alheri Allah ya sau saboda haka mu yi ƙoƙari mu zage damtse mu ainihin bada haɗin kai ga malumanmu masu karantarwa masu jan baki masu ainihin jan a lokutan tarawih da sauransu mu ba da haɗin kai wajen yin amfani da gwargwadon Allah ya hore mana wajen taimakawa bayan Allah mabukata masu azumi musamman waɗanda ba su da abin da za su buɗe baki da shi kada ka ce sai alhaji wane sai sarki wane ko sai a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana ko da daidai da rabin dabino sai alheri da shi Allah subhanahu wataala zai maka saka saboda abin da kake da shi gwargwadon hali kokari ka taimaka wa waɗanda ba su da shi alherin da ke ciki za a yi ta ruba maka wato ba ɗan ƙanƙani ba ne idan kai sakaci za ka ciza yatsa a lokacin da ciza yatsa mai maka amfani ba Allah ya sawaye a jiya mun karanta har yanzu wannan aya wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankalinmu ta hanyar jan hankalin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da cewa wa in ja da luka faƙulillahu ja da luka faƙulillahu a'lamu bi بما تعملون Allah ya ce da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana can an ce wala tijadil kada ka tsaya ka yi jahiliya da su ka yi ainihin ɓata wala menene yana naka fil am to idan ya zama dole ya zama lazim sai an yi jahiliya fa mun yi bayani kan wannan a ainihin jiya a ƙarshen mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in jadaluka idan kuma sun dage su waɗannan mushirikai waɗannan batattu waɗannan masu ainihin jayayya da addinin Allah masu ƙoƙarin sai sun karyata manzon Allah waɗannan waɗanda ke bin addini na ƙarya wasu ke jayayya ba tare da hujja ba ba Allah subhanahu wa ta'ala Allahu a'lamu bima ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala ya san shine mafi sani ga abubuwan da kuke aikatawa yujazikum ku aine wato zai sakanka muku da haka kai annabi Muhammad la tujibuhum kada ma ka bata lokaci wajen ba su amsa li'annahu la jawaba li sahibil mira wal ina saboda bai ma dace a zauna a da amsa ga ainihin mutumin da shike kawai yana neman jayayya ba tare da hujja ba don ya ɓadda mutane ko kuma yana neman jayayya ne saboda tsaurin kai kada ka ɓata lokacinka wajen bashi amsa kamar can baya ne inda muka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana gwada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ta kuma yayi tunanin ya tsaya yayi jayayya da su don suna jayayya ne ba bisa hujja ba so da haka mu ɗauki darasi akan wannan akwai waɗanda suke koyi da waɗannan ainihin waɗanda Allah ya maɗauki ke magana da su direct to ayar ta sauka su ma a kansu kamar yadda duk waɗanda suke ainihin ƙoƙari su kwafe matsayin zan Allah a wajen da'awa wajen ainihin ɗaukaka addinin musulunci ya kamata su yi ƙoƙari su koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen ainihin wato yin addini bisa hujja yin da'awa bisa hujjoji waɗanda su bayyana da haka ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu umarni har sai an yi jayayyar wala tijadilu ahlal kitabi illa billati
هي أحسن إلا الذي ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون
za su ta kokari ta hikima da wayo da dabara ta hanyar katar da ainihin abin masu sauraro su ta kawo misalai marasa kai marasa gindi don me don su yi amfani da wannan damar su karyata gaskiyar da kake kanta kai mai bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗawa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam saboda haka Allah maɗaukaki ya bayyana cewa wa bayyana lahu annahum la ya'tunahu bi mislin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa waɗannan masu jayayya waɗanda suke kan wato ɓata hanyoyi waɗanda suke ɓatattu wato kada ka ainihin abin nan wato damu ba za su kawo maka wani misali ba wanda suke son liyattaju bihi ala albafi su kafa hujja da shi don su karfafa karyarsu wannan bata da suke yi su rika kawo misalai irin na hankalin marasa hankali don su kafa hujja da kai su ture ka daga kan gaskiya kake da hujjar da kake da ita mai karfi ba za su yi haka Allah maɗaukake tozarta ka ba a'a Allah ya ce illa ja'ahu Allahu bil haqq face Allah ya zo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da misali na gaskiya alladhi yadmahu wanda zai rusa ya ruguza zalikal misalil babil wancan misali da suke so su kawo na ƙarya na ainihin barna su kau da al'umma da kan gaskiya saboda Allah subhanahu ta'ala bai tozarta manzon shi yana da domin shi ko kuma wani mabiyin manzo wanda yake da'awa zuwa ga gaskiya ba sai Allah ya karfafa shi da hujja hujjar da zarar ya kawo ta mai ƙarya maƙaryaci mai son banda mutane dole ne ya koma baya domin hujjar tashi ba za ta iya karo da hujja ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake baiwa bayin shi waɗanda suke kan gaskiya ainihin abin da nasara Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo hujjoji da misalai masu ƙarfi wanda shi Allah ya fassara su da cewa ahsana tafsira zai kawo bayani da misali da hujjoji waɗanda suke mafi kyawu a wajen fassara wa kashfan da yaye ƙarya masu hankali su gane ƙarya ce wa izahan da yin bayani yin sharhi abubuwa da hujjoji su fito a ciki tamkar rana ko kuma wata ainihin wato yana tsakiya wajen sha biyar ko sha hudu ko sauransu wadalika fi kaulihi ta'ala Allah ya kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tabbaci ne a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yayi a sura ta 25 aya ta talatin da uku inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa me ya tunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira Allah madaukaki ya ce ba su maka wani misali domin su karkatar da mutane ko su karyata hakikanin addini da hujjojin da kake kan shi face Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai mun zo maka bil haqqi da ainihin gaskiya akan wannan al'amarin ahsana tafsira ko mun zo maka da mafi kyawun bayani fassara wanda zai fito da al'amura a fili billa billa ba man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yaso ya imani wanda kuma yaso ya kafirta kamar dai irin abin da ke faruwa a halin da muke ciki a game da kiran sunna da kiran yan bid'a sai dai su tattaru ai ta kawo misalai shehi ya yi kaza a lokaci shehi ya yi kaza karamar shehi karamar wali da sauransu idan ahalin sunna ya zo zai ce a'a ba wannan ne magana ba ai hujja ita ce mai addini ya ce kaza saboda haka Allah ya ce kaza mai Allah ya ce kaza saboda haka wanda da hujja sai ya gudu ko kuma ya fada ko tashin hankali ko kuma ya ce ƙarya suke yi sihirce mutane suke yi kada ku saurare su wannan ita ce hujjar hujja ko kuma a tada hankali mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce mu ce salam a kwantar da hankali ba fahimtar gaskiya sai an nutsu sai an kwantar da hankali babu gaskiya face daga qala Allahu qala rasulullahi dan haka Allah subhanahu wata'ala yace a ƙarshen wannan aya da muke fassarawa wa in jadaluka faqul Allahu a'lamu bima ta'malun kace Allah subhanahu wata'ala shine mafi sanin abubuwan da kuke kata kamar yadda in ka duba surat Yunus al-Rama aya ta 41 Allah madaukaki ke cewa me wa in kadzabuka faqul li amali kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون idan ka koma suratul ahqafi aya ta takwas Allah madaukaki ya sake kawo wata aya wadda take karfafa wannan ayin da yake cewa huwa a'lamu bima tufiduna fi وأعلم بما تفيضون تشركون فيه كفى به شهيدا كفى به شهيدا بيني وبينكم ya ce Allah huwa a'lam bima tufiduna fi shine mafi sanin irin abubuwan da kuke kutsawa a cikin shi na ƙarya na kage na yaudara domin kawai ku ainihin abin nan da mutane kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace Allahu shahidun baini wa bainakum Allah shi yana tsakanina da ku kuma yana ganin abin da ke faruwa kuma ba zai bari a ainihin tozartar da da'awar shi ba ko a tozartar da addinin shi saboda haka yan uwa musulmi mu yi kokari mu daure mu tabbata a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tabbata akan gaskiyar da annabi ya zo da ita mu ainihin tsare mu tabbatar da cewa ba mu yarda da yaudara da ainihin karairayi da shirme da rudu da sauransu ba maganar addinin Allah yana nan a cikin kalallahu kalar rasulullahi ku masu jayayya masu garya da sunan karatu ko da sunan falala ko da sunan shehunta ko da sunan waliyai ko kuma waɗancan ire-irensu kakanninsu masu yardar mutane da sunan alloli na iyaye da kakanni gumaka ainihin na dutse gumaka na itace da sauransu kai hadda masu bautar rana da wata da makamantan ire-irensu to za a zo gaban Allah gobe kiyama mai gaskiya zai tashi da gaskiyar shi magaryaci zai sha kunya kuma ya ainihin tattara ta ubangidansu iblis zuwa wuta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu ya hukumu bainana yawmal qiyamati fi kuntum bi tahtalifun بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Allah subhanahu wa ta'ala ya hukumu bainana zai hukunci tsakaninmu yawmal qiyama a ranar alkiyama ranar da ba ka da damar da zaka yi yauda ranar da ba ka da damar da za ka yi ƙarya ranar da ba da ainihin wani wanda iya taimaka maka da wata hujja ko yaudara ko kuma kuɗi da sauran mukamin ba zai maka amfani ba ranar tashin alkiyama yau malayar fa'umalu wala banun illa man atallaha bi kalbin salim
ولا بنون ranar da malun dukiya wata irin dukiya komai ta ba ta yin amfani haka kuma 'ya'ya ko suwane ne ko meye matsayinsu ba za su yi amfani ba kai a wannan rana matsala ma ya samu tsakanin iyaye da ainihin abin nan 'ya'yansu musamman in sun rabu a wajen bin tafarki madaidaci musamman iyaye in sun ba da gudunmawa ko kuma 'ya'ya suka ba da gudunmawa wajen barin tafarkin Allah barin gaskiya da bacewa da ɓadda mutane kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau mai ya firrul mar'u akhi wa ummihi wa abihi المرء من أخيه na'am وأمه وأبيه
Mm.
وصاحبته وبنيه na'am لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wajen tashin alkiyama yau mai yafiru min akhihi ranar da mutum zai guje wa dan uwan shi idan ya haƙi dan uwa saboda haka akwai waɗanda har yanzu sun su gane gaskiya amma saboda malam wane ko alhaji wane ko shugaba wane bai bi ba ni ba zan iya fitowa ba kuma in an tashi amsar ranka ba zai iya hana amshi ranka ba ko kuma in an tashi amsar ran shi ba za ka iya zuwa ka ce za ka bi shi ba wallahi wallahi ka yi wa kanka faɗa maza ka saki ɓata ka koma kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi bin sunnar annabi ita ce haƙiƙanin jirgin annabi nuhu wanda ya tsamo mutane al'ummar annabi muhammad daga halaka zuwa ga samun tsira ka tafi aljanna tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka a a kafin wannan rana yi kokari ka bi annabi idan ka bi annabi ba ka tozarta a wannan wuni allah maɗaukake cewa annabi muhammad da duk ainihin mai sauraro cewa a wannan wuni allah zai hukunci tsakaninku fi kuntum fihi takhtalifun akan abin da kuke sabani na gaskiya da ku batan da kuke kokarin karewa dan haka 'yan uwa musulmi muna sake jawo hankalinmu mu dawo kan tafarki mu yi kokari wajen kiran bayan Allah akan wannan tafarki na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin samun tsira kamar yadda jiya da shekaran jiya mun karanta wannan aya har yanzu za mu sake karantawa inda Allah subhanahu wa ta'ala ke magana ala suratul shura aya biyar falidhalika fad'u wastaqim kama umurt واستقم كما أمرت Mm, ولا تتبع أهواءهم mm.
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب
Ci gaba.
وأمرت لأعدل بينكم Allahu rabbuna الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم la hujjata bainana لا حجة بيننا وبينكم Mm.
الله يجمع بيننا وإليه المصير Allah ya ce falidhalika fad'u saboda wannan kai kira wannan shine ainihin a point walidhalika fad'u saboda wannan kai kira kira zuwa ina zuwa ga addinin Allah zuwa ga siratullahi mustaqim wannan tabarki wanda annabi da sauran annabawa suke wasaqim kuma ka tsaya ka jajirce ka toge kada ka yadda a girgiza ka da ba da tsoro ko da yaudara ko da ba da kudi ko da cewa wani shehi ne ko wani kaza kaza tsaya ka dage akan sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ka tsaya akan wannan addini wanda Allah ya aiko ka da shi ka tsaya bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ku mabiya annabi ku tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ku bi annabi shi kuma annabi yana bin Allah don haka dukkan mu sai mu zama masu bin Allah bayi waɗanda suke kwatanta umarnin Allah waɗanda Allah maɗaukaki ya yi musu alkawarin zai mai da su gidan aljanna Allah muna roƙonka kai mana bai da gidan aljanna daga nan sai Allah maɗaukaki ya ce wala tattabi ahwa'ahum ya kai nabi Muhammadu kada ka yadda ka bi son zuciyarsu wai ganin cewa su ne manya-manyan mutane a gari su ne masu kuɗi su ne masu jama'a su ne shugabannin majalisu su ne ke da ainihin komai kada ka yadda ko da wasa ka yi ko gezau ka fastakin kama umar aka kai mabiyin annabi wanda ke son ya shiga aljanna ka tsaya tsayen daka tsayuwar mai daka kada iyaye ko malamai ko masu sarauta su girgiza ka su kauda ka daga tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bin kowane mutum ka bar wannan tafarki in kana neman hakikanin asara wannan shine asara ka bar kowa ka kama wannan tabarki in kana neman samun ainihin tsira na hakika wallahi wallahi wannan shine samun kira- tsira na hakika fastaqim kama umirt wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soyayya soyayya zuciyarsu karatun mutum duk matsayin mutum ya zo yace wannan ne daidai ka ce ina hujja hatu burhanakum in kuntum sadiqin ai ai malam wani ya ce ai littafi kaza na shehi wani ya ce wannan rudu ne in aka ce hujja a musulunci qala lahu qala rasulullah duk wani wanda ya fassara ya ciro ne daga qala lahu qala rasulullah amma ba wannan ba kowa ya komai karatun shi wallahi Allah ba zai tambaye ka don me baka bi shi ba a ranar alkiyama waye Allah zai tambaye ka cewa don me da ya kira ku me ya hana ku amsa ma da ajabtumul ويوم ba sai dole ba.
يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai kiraye su a ranar tashin alkiyama fa yaqul ya Allah madaukaki ya ce ubangijin kowa da komai ranar da ba wani mai mulki ba uba ba da ranar da annasu amama Allah tawasiya mutane a gaban Allah duk da da da jika da tattaba kullum kowa ta kanshi yake yi yau ba wani gwada baba kaza kaza mun karanta ɗazu idan ka hango shi ma gudu يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه حتى أوافا حتى أنك يسو ذاك روغا kada su ce ka taimaka musu da wani abu za ka ruga idan ba su yi aikin kwarai ba in sun yi aikin kwarai kai ka yi aikin kwarai sai Allah maɗaukake taimake ku ya haɗa ku da su a ainihin aljanna maɗaukakiya Allah maɗaukaki ya ce wa yau ma yunadihim kuma ka ambaci ranar da Allah subhanahu wata'ala zai kiraye su suwa zai kiraye mu mu bayin shi ya kiraye al'umma ma za a jabtumul mursali me kuka ai wato amsawa manzanni ba me kuka amsawa auliya ba ko shiyu shehunai ko me kuka wa iyaye no ba mu ce ba abin iyaye ba amma ana bin iyaye matukar iyaye ba su nemi ka saba wa Allah ba alarma idan iyaye suka ce sai ka zo ka bi wannan hanyar kuma hanyar sako ne Allah me yace mu ce musu wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma bayanan kawai ko da dan karamin larar da yake da shi ya san dai mai magana shine wa Allah wa in jahadaka wannan tasniya ne su suwa ke uwa da uba ala an tushrika bi ka hada wani ma laysa laka bihi ilm abinda ba ka ilimi akan shi ilimi ina ilimi yake qala Allah qala rasulullah ba Allah ya ce manzon su ce dole sai ka zo kayi saboda me saboda ai shehin malamin babana ne malamin amana ne kaza kaza kaza kaza Allah madaukaki ya baka umarni kai a matsayin ka na bawan shi fala tuti'huma kada ka bi su suwa idan a ce iyayen ma kada ka bi suwa to waye kuma wanda ya isa waye wanda ya isa saboda haka la tattabi'a ahwa'ahum wato son zuciya bin shi hadari ne wallahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai shi Allah madaukaki ne kada ka bi son zuciyarka manzanin Allah Allah ya hana su bin son zuciya to da ka annabi da kai yake cewa in attabi'u illa ma yuha ilai ni ba ni bin komai ba sai abin da aka min wahayi mun karanta aya inda gaba ɗaya muka ainihin karanto waɗannan manzanni waɗannan su ne ra'asi su ne shugabannin manzanni gaba ɗaya kowanne ya ce bai kaga ba wane ne ya shirya shari'a Allah hatta ka yi atishawa ka ce alhamdulillah waye ya shari'anta Allah subhanahu wa ta'ala ta hannun wa manzon shi wanda Allah ya ba da shaida cewa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha bai magana bi son zuciya ba ce ainihin wahayi da kai mishi daga nan sai Allah ya ce wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab kuma ka ce ni na yi imani abin da Allah ya saukar na daga littafi na yi imani da me alqur'ani duk wanda bai imani da alqur'ani ba ya zama mai ya kafirta baka imani da alqur'ani ka ka manzo nan ka karyata lahira ka karyata hisabi da sauransu saboda ka yin imani da alkur'ani da sauran littattafai da Allah ya saukar kamar yadda ya saukar ba a canza ba wannan yana cikin rukunin imani guda shida saboda haka Allah da kanshi yana umartar annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar ka kai mai sauraro wa qul amantu bima anzalallahu min kitab kace nayi imani da abinda Allah ya saukar na daga littafi daga nan sai ce wa umirtu li a'dila bainakum kuma Allah ya umarce ni da in tabbatar da nayi adalci a tsakaninku annabi sallallahu alaihi wasallam bayin ainihin zalunci babu wanda ke tabbatar da adalci a cikin al'umma kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tsaidawa annabi Muhammad ne aka zo wurin shi neman alfarma yar kabilar shi ta yi sata mutanen shi da shugabannin kabilan suka ce mu je mu roƙe shi abin kunya a ce yau 'yan kabilar mu 'yan kabilar annabi ta yi sata an yanke mata hannu a rufe asiri a kashe wannan magana annabi ran shi ya ɓaci tashi ya yi rantsuwa ya wallazi nafsi biyar na rantse da Allah wanda rayuwa take hannun shi lau an na mata بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها يتي والله دا فاطمه تي ديار محمد ذاتي ساتا والله دا na yanke hannunta ina shugabanni suke a yau ina shugabannin mu na yau mutum zai yi sata ya saci dukiyar da miliyoyin mutane za su yi ainihin amfani da ita su rayu wasu ta dalilin wannan sata sun rasa rayuwarsu wasu sun rasa mutuncinsu an raba wasu da 'ya'yansu da matansu da sauransu ta dalilin wannan sata an kama mai ka fito kana mai wa'azi kana fassara alkur'ani mai girma ka ce wai a sake su tsare su da ake nan laifi ne a sake su a sake su a sake nahin mayaudara maha'inta waɗanda suka kashe al'umma waɗanda suka ɗebi 'ya'yan mutane a matsayin sojoji da alkawalin za a ba su wami su je su kare ƙasa kare ainihin alfarmar al'umma kuka hana su makamai na kirki kuka tura su bakin daga kuka ainihin ɗaiɗi wannan makaman na ƙwarai kuka baiwa abokanan gaba waɗannan mutanen su ne suka ɗaiɗi kudaden sayan makami suka susa a sokawe suka baiwa matansu suka sa a ainihin abin nan a kawo kuka kwashe waɗannan suka tafi waje suka abin nan wai an tsari ana bincike wai ka zo kai kana malami mai wa'azi wai ka ce a sake su wannan daurin da ake musu ba daidai ba yi kokarin faɗa wa alƙalai ka ce maza mafi hukunci na adalci wannan shi ne abin da ya dace ka faɗa wa shugabanni yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan aka samu maha'inta masu sama da faɗi ya tura ɗan sako ɗan saƙo ya zo da saƙon ba fa wai sata ya yi ba ya zo da saƙon an so zakka ne yau aka ba shi kyauta ya amsa ya zo yana ba da balance check and balance abinda ake yi kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallam sa ka aiki an kashe kaza an amso kaza an yi kaza an yi kaza ga saura kaza haka ne ko ba gaba ne zo yana balance wannan kudinku ne na zakka wannan kudinku ne na zakka wannan kuma hadaya ce kyauta ce aka bamu wannan kyauta ce aka bamu annabi rashi ya ɓaci ya miƙe ya ce ya za a amince da mutum a ba shi amanar aiki na ainihin al'umma ya zo yana cewa wai wannan naku ne wannan kyauta aka bamu don me bai zauna a gidan uwar shi da uban shi aka ba shi yaya annabi yayi ya kwace kudin ko bar shi akai wai da karatu ka zo kana wa'azi kana cewa mutanen da makiya Allah mutanen da kokari suke su bata sunan addinin Allah mutanen da suka ci amanar kasa ka faɗa mini don Allah kai masanin kasa sanin dokar kasa akwai cin amanar kasar da ya wuce soja ya tura soja babu makami a bada kudin sayan makami ya sace ya raba wa tsakanin su raba a junansu akwai cin amanar kasar da ya wuce wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da adalci haka kuma ya faɗa wa sauran annabawa su tsaye da adalci kada su yarda su yi zalunci annabi ya koyar da mu wajibci da mahimmancin tabbatar da adalci ya yi amfani da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa umirtu li a'dila bainakum an umarce ni in yi hukunci tsakaninku daga nan sai Allah madaukake ya ci gaba yana cewa me Allahu rabbuna wa rabbukum lana
ya ce Allahu Rabbuna Allah shi ne ubijinmu Allah shi ne mahalicinmu Allah shi ne mai rainonmu ma'anar Rabbuna shi ne ya raino shi ya ba mu halitta ya yi mana halitta ya kuma yi mana ainihin abin da halitta za ta rayu ta kuma karu da shi yadda hankali zai karu yadda jiki ginin jiki zai karu kashi ya karu fahimta ta karu shi ne abin da ake kira tafiya dame dame dame dame ne ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin raine mu Allah ya halice mu ya tattalan mana duk abin da muke da bukata don mu wannan rayuwa da rana da wata da taurari da koyi amin da haske da zafi da kwari da dabbobi gida da na daji dukkan su Allah ya hore su yi mana amfani mu kuma mu yi me mu bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li idan ka koma kana tar mukami ka saki bautar Allah idan ka koma kana bautar dukiya ita ce Allahnka dare da rana safe da yamma gida da daji kai dai dukiya ne dukiya dukiya ba ruwanka da Allah ba ruwanka da yin abin da Allah ya ce a yi da ita ba matsala ba to ba maganar fidda haƙoƙin Allah taimakon bayin Allah taimakon addinin Allah ka zama wato cikin bayin dukiya ba bayin Allah ba Allah ya halice ka dan ka zama bawan shi ka koma ka gaskantar da kanka ka zama bawan dukiya babu asarar da ta kai wannan Allah ya sawaye saboda haka wane ne ubangijinmu shi ne Allah wane mai azamu shi ne Allah wane ne mai kashe mu shi ne Allah wane ne mai raya mu shi ne Allah wane ne mai ainihin babu lafiya Allah idan ya so kwacewa wake iya kwacewa Allah wake nadawa Allah wake kewa Allah subhanahu wa babu mai yi hakikatan sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ubangijin shine mu bi dokokin shi shine mu bautawa shine ainihin wato abin bautawar mu shine mai ba mu dokoki shine mai halartawa mu ce halal ya haramta mu ce haram wanda shi ba wanda yake da wannan iko gaba daya a doron kasa ba senators bane ba 'yan majalisun ainihin dokoki na tarayya ko na jiha bane sai dai su bi annabi da kai shi bai kakawa sai dai ya bi duk manzanni ba a taba wanda ke kakawa ba sai dai bi saboda haka da mai bin addinin yahudu da mai bin addinin kirista da mai bin addinin musulunci da duk ma wani addini wanda Allah ya saukar bai kaga doka sai dai ya biyar da Allah ya ce idan ya ce zai bi tashi ko ta wani halitta daban ya halakar da kanshi ya mai da kanshi bawan bawa addinin musulunci ya zo ne don ya firta firta bayi daga bautar bayi yan uwansu bautar wuta bautar rana bautar wata bautar mutum bautar gunki bautar dabba bautar shanu bautar maciji da sauransu dukkan waɗannan bayi ne yan uwanka kai bawan wane ne bawan Allah subhanahu wataala haka dukkan su gaba ɗaya bayin Allah ne so in ka ciru ka koma kana bautar wani shehi wani baciji ko wata wuta ko wata sama ko ƙasa ko rana ko wata ka zama mushriki wallahi in baka tuba ba ka tafi akan wannan ko shehi kake bautawa ko waliyi waliyan ko da in yas ne wallahi in baka tuba ba ka mutu akan wannan na rantse da Allah ta wutar jahannama zaka tafi kuma shehi bai sai kwace ka ba saboda me saboda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah bai gafartawa ya daukan shi kanshi alkawali ka mutu kana hada shi da wani a wajen ibada ya daukan wa kanshi alkawali ba zai gafarta maka ba kowane zunubi da sauki ka tuwa ya yafe maka amma wallahi ban da mushrikanci to da ku fiye a hankali Allah ka samu dace Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijin mu kuma shine ubangijin ku lana a'maluna mu al'ummar musulmai waɗanda muka yadda da Allah mun yadda daga gare shi muke zuwa gare shi zamu ko aikin muna gare mu yana nan cikin qala Allahu qala rasulullah mai bada umarni shine Allah subhanahu wataala shi kadai muka kuma yi alkawali zamu kotatawa banda shi ba zamu kotatawa kowa ba wala amalukum ayyukan ku na ku ne idan ku ga dama ku bauta ice ku bauta wa ainihin bera ko sa akwai masu wata bera ko ku bauta wa maciji in banda lalacewa maciji abin da yake mai kisa da sauran ka kuma kana baututa miji wasu ma nama suke baututa masu bautun shanu masu bautun awaki da sauran ire-iren su babu tabbancin da yace ya wuce wannan ku je ga nan naku mu dai kira muke ku da tafarki na gaskiya tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala ko ba dade ko ba juma akwai ranar kin dillanci la hujjata bainana wa bainakum babu wata hujja tsakanin mu da ku face qala Allah qala rasulullah yajma'u bainana Allah zai haɗa tsakaninmu ko ba daɗe ko ba jima za mu tattaru a filin tashin alkiyama mutane da aljanu na farko da na ƙarshe gaba ɗaya za a tattaru a farfajiyar tashin alkiyama a ranar da Allah zai ce limanil mulkul yau ya da mulki ka fito ka ce kai ne in ba zuwa wake da mulki yau shi ne wanda yake da shi har yanzu shi ne tun farko ke da mulki wa yake da mulki Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir wa yajma'u bainana amma ana yajma'u bainana wa ilayhi al-masir ko ba dade ko ba jima makoma ina take alarma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya faɗi ya ce na ba Allah ya ɗauka ji ci gaba alarma ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al'alam ma'ana ba ka sani ba ne ai ma'ana lallai ka sani Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam cikar ikon shi da cikar ilimin shi ga halittar shi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shi ne masani wanda babu masani kamar shi shi ne yake cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kamar da kai ake magana alam ta'alam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh baka sani bane ma'ana ka sani Allah subhanahu wa ta'ala lallai ya san abin da dukke cikin sammai wa ma fil da ke abin da ke cikin ƙasa inna zalika fi kitab kuma duk abin da ke cikin sammai din da waɗanda ke cikin ƙasa da waɗanda ke tsakankanin su duka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da rubuta su fi kitabin a cikin wani littafi zami bayanin Allah ya so ya haida sanin waɗannan abubuwan waɗanda ke cikin sammai da ke cikin kasai tun farko tun kafin ainihin a yi sammai da kasai ɗin ba don sammai da kasai ɗin ai daga baya ne Allah maɗaukaki ya yi su domin abinda Allah ya ce da da sama da kasa kana tare ta kan tabbatan da
السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما da suka kafin ba su sani ba ne cewa sama da ƙasa da kana tarattikan sun kasance a haɗe suke a dunkule fafatak na huma muka rarraba su kunga akwai lokacin da babu su sammai din babu ƙasai din ta ɗaya ta biyu ta bakwai babu haka sama ba ta ɗaya ta biyu dukkan da a haɗe suke Allah maɗaukaki ya halice su da men da kun kaya kun ina ma amruhu idza arada shay'an duk girman abin duk yawan abin duk kankanta shi duk mene in ya tashi kawai kun ne harufa biyu ne kawai abin da yake so abin ya kasance sai ya kasance ba kamar kamar mu da muke nan da ma al'umma baki daya ai Allah subhanahu wataala cewa sha'a yuzhibkum wa ya'ti bi akharin يذهبكم ويأتي بخلق
idan Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya halakar da ku gaba ɗaya a neman ko mutum ɗaya a rasa a doron ƙasa wa ya ati bi halkin jadid ya zo da wata halitta sabuwa kul ko wa ya ati bi akharin ya zo da waɗansu mutanen ba ire-iren ku ba inna zalika kuma Allah ya sayar wani abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala lam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ardh إن ذلك في كتاب يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وأنا كما من سوقني أورن الله سبحانه وتعالى معنى الله مدعوك baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana baiwa dukkan duniya labarin cikar ilimin shi ga halittar shi وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض الله يا كيوي دا إلم يا كيوي دا سني قدوك أبن دا كتكين سمي دا كسي دا من يمن ين أبقوا دا كنانا والله تالله الله مدوك كياسنسو الله دا يسارانا يسارانا ubin nata da yadda za ta yi da yadda za ta lokacin da za ta kare da ainihin lokacin da ya fare ta da sauran ire-irensu wannan shi ke lura da motsawarta da taurarin da suke kewaye da ita kula da motsawar rana da kewayawarta da taurarin da sauransu bai hana shi kuma ya kula da kwayar zarra wadda take rayuwa a ƙarƙashin duwatsu ba shi ke tafiyar da ita ainihin kula da rayuwarta yana ainihin ba ta ya tsara inda za ta je ya tsara lokacin da za ta mutu wake da irin wannan ilimi in ba Allah yana yi waka yi mamaki Allah ya ce fala ya azubu anhu min tsalutan gwargwadon ainihin kwayar zarra wajen kurewa kenan wajen kaskanta ba su ɓoyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fil ardi a cikin ƙasa wala fi sama ballatuna a cikin sama wala aslin talik in ma akwai abin da ya fi ainihin ba zarra kankanta wallahi ba ta ɓoyuwa a ilimin subhanahu wa wala akbar ko kuma wanda ya fi wani wannan ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya san alka'inat kullaha duk wani abin da ke ainihin akwai shi Allah ya san shi qabla wujudi hatin kafin a samar da abin Allah ya sai shi wa kataba zalika fil kitab shine ma'ana inna zalika fil kitab ya rubuta wannan a cikin littafi ma'ana a cikin lawhul mahfuz wannan littafin nan mai girma a cikin ne lawhul mahfuz kamar yadda ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin Abdullah ibn Amr a inda yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo mai tsira da aminci ya ce inna allaha qaddara maqadir al-khalqi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma'ana ya gwargwata ai ya tsara ya shirya maqadir al-khalqi abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara na halitta duk ta gaba daya qabla khalqis samawati wal ardi kafin halittar samai da kasa bi 50 bi 50 alf sana da shekara 50 kafin ya halice su da shekara 50 ya farsi ya rubuta dukkan abubuwan na gaba daya rubutawa ba a jimlace kawai ba hatta a bayyace kamar kai watakila mahaifanka ba a nasu ne watakila ba ma'anar garin aka haife ka yaya aka yi aka zo da kai nan har gashi kana zaune a kan da har kana sauraron da firi Allah ya riga ya sani ya rubuta takun da za ka yi Allah ya sani iyakacin lumfashi za ka yi Allah ya rubuta a wannan wurin ba ka wucewa mintoci da sakandin da za ka yi Allah ya rubuta sannan wallahi sun matallahi ba ka san inda za ka mutu ba amma Allah ya sani inna zalika fi kitab wannan yana nan rubuce mutum da ya tashi ya gaishe a gari ga iyaye ga yan uwa ga kakanni ga sara'a ga mulki sai ya tunanin ai shi kenan shi ba inda zai mutu sai a nan gari amma wallahi in Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama sai ya dauke ka kai ka can tsakiyar ku nawa nawa kai ko kwanan nan mutane wasu faransawa wasu mutane inji wasu menene sun hawo jirgi ana murna ana farin ciki za a zo a yi nishadi jirgi ya bace sai ina sai teku saboda me haka kanta a nan ne lumfashin nasu zai kare haka Allah ya shirya kuma wallahi ba wanda ya isa canza inna zalika fi kitab wannan yana nan rubuta cikin littafi ba kuma wanda ya isa canza imani da kaddara yana ɗaya daga cikin rukunan imani wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah lak duk mutane suna son sai ka zama ainihin abin nan sarki na farko da na ƙarshe manya da ƙanana maza da mata sai sai wane wallahi sai Allah ya so ba mu ga abin mamaki ba lokacin marigayi a bace shugaban kasa kowa ya mika wuya da sarakuna da sojoji da 'yan sanda da kowa da malamai sai ga malami da bajin abaci sai ka ga soja soja wannan soja fanaka amma ya manna baje da horon hoton wa abaci sai kayi ta zarce daga nan aka samu ta zarce haka sarakuna haka 'yan sanda kai hadda waɗansu lauyoyi duk gagu da 'yan siyasa da kansu waɗanda su ne ya kamata su yi fakin a ba su mulki amma da Allah maɗaukake ba wannan zarcewa ya zarce to ina masu cewa sai yayi da masu ikon da masu makaman da masu yirban da masu mai da masu mai da suna ina lokacin da Allah ya ainihin abin nan amsha wani ma ya sani to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne masanin kowa da komai kuma kafin ya yi halitta ya ainihin kaddara halitta ya kuma umarci alkalami ya ka rubuta almakadira kullaha ka rubuta kaza da kaza da kaza alaihi mahfuz kuma alkalami ya bi umarnin Allah ya rubuta bisa ainihin umarnin Allah na dukkan abin da zai kasance babu kuma abin da ka isa ka kara ko kai waye kuma wallahi ba ka isa ka rage wani abu zalika fi kitab wannan yana nan rubuta a cikin lafiyar mahfuz inna zalika ala Allah yasir yana yau kace kai a ko wannan ya za a yi wannan abin ya yiwu mutum ɗaya mala'ika ba ma mala'ika ba ne a alƙalami ne alƙalami na kuma Allah ya ba shi umarni kuma wallahi ya rubuta wannan da muka ce hadisi ne a cikin muslim ba ka da bukatar sai ka je kai wani anya hadisi nan ingantacce ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza a Allah ka samu dace wa kana arshuhu ala al-ma al'arshin shi ya kasance yana bisa ainihin abin nan ruwa Allahu akbar wani ilimi sai Allah wani iko sai Allah yana wa ka ce kana son ka ƙara nazari akan shi wannan ainihin hadisi mun ce hadisi a muslim yake ainihin hadisi na dubu biyu da ɗari shida da hamsin da uku ne ka ga wannan a bisa ainihin wato nazari ka yi nazari da kyau ka gani zalikumullahu rabu wannan shi ne allah ubangijin to su waɗanda suke bautata a wasu su kuma su kawo abin da nasu allolin suka yi gani mu mun ce wannan shine Allah ubangiji abin bautatawa domin ikon sa ya kai ilimin shi ya kai babu wani kamar shi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani ko a ƙasa ko a gabas ko yamma ko kudu ko arewa kai ka je duk inda ma za ka je wallahi babu wani kamar Allah وحده لا شريك له وهو الله في السماوات وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون shine Allah subhanahu wa ta'ala daya na gaskiya a cikin sammai a ƙasa babu wani Allah sai shi ya'lamu sirrakum wa jaharakum kuma ya san abin da kuke asirtawa har abin da ke cikin zuciya ya san abin da kuke bayyanawa ya lamu surakum wa jaharakum wa ilaihi wa ya'lamu ma taksibun duk abin da kuke aikata wannan shine Allah ya kamata mu shi ya kamata mu kyau mu bauta mishi shi kadai ya kamata mu saba mishi bin shi na samun rahama yake wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wajen saba mishi anan ne bala'i yake wa man ya'si allaha wa rasulu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina Allah zamu zaya cikin yardar Allah subhanahu wata'ala in Allah ya kai mu gobe za mu dan sake kawo ko hadisi ko biyu na wani mas'ala mai ban mamaki ta rubuta kaddara tun kafin a yi halitta da ainihin shekaru nawa muka ce? nawa muka ce? sai kudu dubu hamsin ana samun